لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan safiya ta lahadi sha takwas ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da takwas daidai da biyu ga watan takwas shekarar dubu biyu da ashirin da shida miladiyya a wanda masallaci namu mai albarka masallacin juma'a na gawar qur'ani da kinan ganyen oda a garin saminaka domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka kitabu aisharatun nisa wallafar al-imam al-hafiz abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib ibn ali an-nasa'i rahimahullah ta'ala wanda ya rasu hijira na shekara ɗari uku da uku Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya zafarta mishi littafin kitabu aisharatun nisa wani bangare ne na babban littafi na wannan malami mai suna as-sunanul kubra wanda ya wallafa ya ciro wannan bangare domin yawa musulmi bayanin yadda ake zamantakewa da iyali a musulunci Allah muke roƙo ya dace da mu da tsakarar duniya da lahira ya kuma ba mu ikon yin aiki da abin da muke karantawa ba mu ikon gyara kurakuran da muke kai gabanin mu ci gaba da karatu akwai bawan Allah da ya turo da tambaya cewa shin game da abin da ya shafi alkuniki da ake yi yayin saukar wata musiba ko wani bala'i da ya sauka wa ƙasa ko wani yanki ko wani gari shin ya halatta a yi wannan alkunukin a sallar juma'a ko bai halatta ba kuma yana so a bashi bayanai gamsassu tare da maganganu na malamai. Tumu dai ba malaman bane amma dai za mu kokari wajen ciro wasu daga cikin maganganun malamai insha Allah ta'ala game da wannan da izinin Allah. Allah muke roƙo ya mana jagoranci da alkhairi. Sai dai abu ya haƙuri amsa da zanto a takaice sosai kwarai da gaske. Alƙunuti da ake yi a lokacin saukar wata musiba. Malamai suna kiranta da suna القنوت للنوادر وقنوت النوادر القنوت take bayan an yi raka'a ta ƙarshe a kowace sallah ta farilla an yi rukuni an dago to akan yi alkunuti domin neman sauki ko dai ya zama a rukuni ko kuma ko wani ya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kamar yadda malamai suka rubuta littafai na fikihu musamman fikihu sunna to wannan ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka ya tabbata da dalilai a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda al-Imam Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Ahmad da sauran malamai suka rawaito da riwayoyi daban-daban da kuma hadisan sahabbai daban-daban kamar yadda muka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba daukan wata guda cur yana yin alqunuti ga wata kabila da ta zalunce shi ta hanyar kashe masa habbansa sun zo garin Madina suka ce a ba su mutane goma makaranta alqur'ani su je garin su da su dinga karantar da su a shi yaudara shi akan hanya suka karkashe wasu daga cikin sahabban wasu suka samu suka tsira suka sha da kyar da ka annabi sallallahu alaihi wa sallama a wannan yaƙi da aka ce na ghazwat bikir mauna ake cewa manzon Allah sai da ya dinga wa waɗannan kabilu alqunuti na Allah ya saukar musu da bala'i tsawon wata guda waɗannan riwayoyi suna cikin al-bukhari suna cikin sahih muslim daga riwayar Anas bin Malik Allah ya kara mishi yadda jama mun gane wannan ko bayan wannan idan mun koma na sosai shari'a har ila yau za mu ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kebance wata sallah barin wata sallah ba an ce ne tsawon wata guda yana yi daga malamai ke ganin ai a wata guda nan dole za a samu sallar ne sallar juma'a ita kuma sallar juma'a tana madadin sallan azhar a matsayin sallan farilla ko ko manzon Allah yana yi a sallan mene sallan azhar an gane wannan kenan shin ya shafi ya kunshi sallar juma'a al'aflu za a ce eh ya shafi sallar juma'a kamar sauran salloli waɗanda ake bayyana karatu a cikin su an gane wannan ko yawwa don haka dalilin shari'a sun nuna cewa ba wai a sallan asubahi kadai bane ake yin wannan alkunuti na annawazil an gane wannan ba sallan asubahi bane kadai kamar yadda Anas bin Malik ya rawaito yake cewa an Anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama qanata shahran yad'u fi as-salawat al-khams ala ri'l wa zakwan manzo Allah ya tsawon wata guda yana yin roƙo yana roƙon Allah ya saukarwa da kabilar ri'il da ainihin wato zakwan balbalin bala'i Allah ya saukar musu da masifa saboda cutar da shi da suka yi game da sahabbansa Allah ya ƙara musu yadda wannan hadisi al-Imam Bukhari ya rawaito a wata riwaya ta daban take cewa kana yaqnutu fi salati al-fajr wal maghrib manzo Allah ya kasance yana yin al-qunuti a wasu salloli sallan alfijir na asba da sallan magariba an gane wannan wasu riwayoyin masu ambata sallan isha'i don haka ga ita ma juma'a sallah ce da ake bayyana mai ake bayyana karatu a cikinta don haka tana ɗauka tana maye gurbin sallan azhaji don haka malamai suka ce ana yin alƙunuti a sallar juma'a kamar yadda ake a sauran ainihin wato maganganu abin nan sallolin farilla akwai rawayin malamin mazhabobi musamman mazhaban hanafiya su suna ganin cewa ana yin alkunuti ne na annawazil a sallolin da ake bayyana karatu da wanda ake ake koyi karatu an gani amma abin da ya fi shahara a mazhabar su shine keɓance sallan asbahi da yin wannan alkunuti malikiya su kuma suna ganin dukkanin sallolin da ake bayyana karatu to ana yin alƙunuti na annawazi kaga juma'a ta shiga ciki kenan ko kamar ka ce alfijir sannan asuba ko juma'a sallah ce da ke bayyana karatu sannan magariba sannan sallar isha'i an fahimta sannan shafi'iyya su ma abin da ya fi rinjaye a wurinsu shine ana shar'anta yin wannan alƙunuti a dukkanin sallolin farilla yayin da wani bala'i ya sauka to daga cikin ma hada sallar juma'a wani shi ra'ayin ash-shafi'iyya hanabila su kuma suna ganin cewa dukkanin sallolin da ake bayyana da annabawa saboda aiki da abin da Allah sallallahu alaihi wasallam amfani da wannan jikansa cewa yana ba da fatawa cewa ya halatta shi bane yana ganin ma mustahabbi ne a yi alƙunuti na annawadil a sallar juma'a yayin da wani musiba ya auko wa musulmai kamar yaƙi kamar aka sami ta ainihin wato gane wannan Allah ta'ala shi kuma ya ambaci cewa قلوب النوازل تشرع في كل صلاة جهرية تقام في الجماعة العامة والجمعة من من أول الصلاة بالتالي hana ma a yi saboda a lokacin musulmai suna taruwa da yawa ana son ko yayin da limin yake addu'a ana cewa amin amin saboda a samu Allah ta'ala ya karba baki da ina fata mun gane wannan jama'a sannan hay'atu kibarul ulama na Saudiya su ma sun sadda fatawa akan cewa an shar'anta yin alqunuti na annawazil fil jumu'ati wal jama'ati wa fil azamat duk lokacin da aka samu saukan wata musiba kace kal hurubi wal awbi'a lokacin da aka sami yaƙoƙi da lokacin da aka sami wata annoba ta sauka ya halatta a yi alƙunuti na ainihin wato annawazin jima mun gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dace to a yanzu za a yi jirgin matsala ta biyar kuma wanda zan tsaya a kanta insha Allah ta'ala kamar yadda yi bayani a farko ana yi ne a rakan ƙarshe kamar sallan asubahi kuma liman ya bayyanawa ne a fili mamu suna cewa amin amin amin an gani kuma za a yi addu'an ne da gwargwadon abin da ya tabbata a lokacin an gane wannan ba wai za a yi bane gwargwadon abin da wai ra'ayi yake ko kuma abin da aka saba manzo ana wata addu'a ko kada ko kai ta makawa alhali kuma bai shafi abin da ma ake magana akai ba kenan kaga shi liman a koda yaushe yana buƙatar karatu yana buƙatar fikihu ba irin zamanin mu bane da mutane suna son limanci ba ku da son karatu mutum ko littafi ɗaya bai taɓa sauki a gaban wani malami ba da zai ɗauko ya iya bada fatawa a kai amma ya nace ya dage shi ta yi manci dole dole da ƙarfi da yaji ai ta yaƙi ai ta faɗa da mutum akan wani Allah ya kiyaye Allah ka gyara mana halayen mu a'a wannan kuma ya danganta wancan ana maganar kunuti na alfijir wannan muna maganin qunutun nawajib idan wata musiba ta sauka ba a boye addu'a amma na sallan asubahi da ake yi a mazhabin malikiyya kun ga yan ba mu ko ba haka bane so sahabbai sun faɗi cewa sun yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farkon al'amari manzon Allah ya fara yi sai zai bari manzon Allah sai ya daina gaba daya da aka mu ba mu saboda wani abu ne wanda farko an fara shi aka goge wannan hukuncin kuma daga baya an gane wannan saboda aka ba shi da wani mahalli duk da yake mahallin ne za kuma ce mahalli hakika ne malamai sun yi sabani a kai amma dai ko da an yi sabani idan ya zama akwai nafsi sarihi tabbatacce daga annabi to kowane malami ya magana ana watsar mishi da magana shi na faɗi cewa ana watsar masa ne saboda ba ta da wani tushe malami suna cewa lajtihada ma'an nafs ba a yin ijtihadi in dai akwai nafsi na shari'a maganin ijtihadi kuma ya kare wani ya ce wani ya ce a manzon Allah ya ce shi kenan magana ta kare shi da kansa imamu maliku yace in kuka ci idan kuka ji magana ta ta sabawa abin da manzon Allah ya zo da shi ku dauke ta ku fada ta da jikin bango ku watsi da ita kai kuma kana kana ta maliku maliku an kuma karanta maka hadisi an maka bayani duk kake yadda to sai a baka kai yanzu kai dan ra'ayi ba ba dan addini ba kai dan ra'ayi Allah ka kare mu daga jama'a wannan shine ainihin wato a bayani a takaice insha Allah ta'ala da fatan wannan bawan Allah idan ya ji zai gamsu insha Allah ta'ala babu lokacin da zai ta bayani wannan magana an dauko a cikin benini littafin al-majmu' sharh muhazzab wannan dauko a littafin kaza da kaza da sauransu amma dai al-muhim in ya duba littafin fiqh sai fiqh sunna da fiqh sunna sai sabiq da shi na Abu Malik shi ne sai fiqh sunna ya kuma duba cikin bayanan littafin Ibn Qudamah al-Maqdisi na mun sunan shi an gane wannan duk waɗannan littafai za a samu bayani akan su insha Allah ana yi mana ai an ce ne idan wata musulmi ba ta wa musulmi musulmi aka ce ba ƙasa kaɗai ba da haka misali wata musiba ta sa kawai ta sauka wa Nijar za mu yi musu addu'a wata musiba ta sauka wa Falastinu za mu yi musu addu'a alƙunuti Allah ya taimake su saboda su ma ƴan uwanmu ne musulmi ba wai sai abin ya shafi garinku a inda kake rayuwa ba jama'an fahimta yawwa yasa muna nan za mu ce da wasu alƙunutan muna jiran lokaci yayi eh Allah ta'ala ya sa mu dace ƙwarai dan ana so a karya mana yawa abin yayi yawa Allah ka tsare mana imanin mu na zabe sai zabe ba musiba bane a ba musiba bace mu ne muka bai ta musiba amma asali zabe ba musiba bane asali zabe ba a bari a ce mutanen gari kowa ya zabe wannan hayaniya ce irin ta yan demokradiya wannan duk iskanci ne asali a musulunci ana samun ahal halli wal aqd su zauna su ga waye ya dace yi shugabanci ko a ce a naɗa wani a matsayin shugaba shi ke namun tuwannin wani yau amma abu da za a ce da ƙuri'an lemu da ƙuri'an karuwa fa ɗaya ne koko yanzu da ƙuri'an wanda yake faston ƙasar da wanda ya fi kowa girma da malamin da ya fi kowanne a musulunci da nashi da na karuwa da na ɗan daudu duk ɗaya ne kuma su wanda ya fi ba don kaje amerika ko da mutum ya tara a gama garin mutane a wasu council kuma na wasu manyan mutane in dai baka ci ba a zaɓensu to ba za a baka ba mu ko muna nan muna nan an ban mu saka mun zama saka da karu kawai muna ta bin abin abin da kawai muke ganin shine nan mu yake a ra'ayin mu zaɓen ma in aka tashi sai ga abubuwan mamaki kamar yadda na je iko an san iko ko yawwa na je iko na samu wani labari aka ce an zo wani zaɓe zaɓen shamomi na ƙaramar hukuma ka san ji akwai fati daban-daban ko amma da aka tashi dubo ballot paper ɗin jam'iyya ɗaya kawai aka sa aiki so ko ka zaɓa ko kan maka zaɓa daga an maka niyya wallahi ba da aka aka yi Allah ya kiyaye wannan yan demokuraɗiyya yin iska malam shi yasa za ga ana ta cin mutuncin mutane duk mutumin kirki ya tashi shiga sai ga yin iska suna ta cin mutuncin shi sai ta surutai sai ta hayaniya an fi son yin iskar su je ai na faɗa a hudu ba ko na yi magana abin ya dame ni amma daga baya sai na ce ce to ba komai mutane ba a musa ka ba sa ganewa wari to in dai ba za mu dinga zaɓi mutanen kirki ba to kowa zai ci uban sa zai ma'ana kowa zai sha wuya kowa zai ci gaba ɗiba a jika ba wuya muke so ba shi na a ci gaba kawai wanda Allah ya yi zai rayu zai rayu wanda kuma zai mutu zai mutu in jaraban shan duka mahauji ya ce bari ba ta magani ko Allah ka tsare mana imani mu bar wannan zancen mas'alatu al-mar'ati talaqa ukhtiha mas'alar da za ta tattauna game da mace ta nemi a saki yar uwarta nan yar uwarta da ake magana ba ana maganan yar uwarta wacce suke uwa daya uba daya ba Allah ya samu gane zancen nan. An gane kuwa? Yawwa, ba ana nufin ‘yar uwarta wacce suke uwa ɗaya uba ɗaya ba, ana maganar ‘yar uwarta musulma. Saboda hadisin da Imam Hakim Allah saburi ya rawaito a littafin sana'ar sadawat ya nuna cewa sai ƙarshen hadisin manzo Allah ke cewa fa innal muslima ukhtul muslima domin musulma ‘yar uwan musulma ce. saboda kada ta yi wani aiki ko wani mummunan abin da zai sa a cikin ruwarta wannan haramun ne jama'a musulunci ka san akwai wasu 'yan matan gaya wallahi malam su in ka je neman auren su gaya maka kawai in dai ka san kana da mata sun zuba su aure ka ba in za ka yi aure sai dai karɓi ta gida su kuma ka aure su ko ba a yi suna nan da yawa to irin waɗannan matan ba ba abin ke tare da su ku aure su ku kyale su ta goranci a gari waɗannan ba ba ba ba matan alheri ba ne yawa shi zaman nan da aka aka kulla na zamantakewan abokanan zama na mata Allah da ya shar'anta ya fi ki sanin abin da ya sa shar'anta shi kuma yana amfani mu maza mu za mu ba ku labari ku mata ne koko yawa ke mace kin san kishi ne kawai ke amma jin daɗin zamantakewan da abin da ake ji da ɗawainiyar da yanayin kulawa da iyalan mu mun fi ku sanin wannan ku zo ku tambaye mu fatawa mu maza jima mun gane wannan to ko namiji ko bai da aure ya san amfanin wannan da ka mu dama da adda Allah ya halicce mu mu maza dama mace ɗaya ba ta isa mu wani ya ce maka shi ta ishe shi yana can kuma yana kalle kalle a waje kila kuma yana ta yana biye biye a waje Allah ya kiyaye to za ka wannan ba daidai bane mace ta nemi a saki ƴar uwarta saboda ta ci gaba da cin abinci abincin da miji ke kawowa da kulawa da miji yake bata wannan haramun ne a musulunci an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace to bari mu ji abin da malam ya faɗi حديثنا سريء كد ثلاثين دهدو قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال wannan hadisi ya rawaito shi daga ainihin wato babban malami Qutayba ibn Sa'id al-Baghdadi malam maliki yana da yana da hadisi a dukkan kutubu sita malam Qutayba babban malami ne Allah madaukakin zake ya gafarta mishi shi kuma daga Malik ibn Anas imam dari hijra rahimahullahu ta'ala shi kuma daga Abu Zinad أبو زناد شين عبد الله ابن ذكوان عبد الله ابن ذكوان شكما الأعرج شين عبد الرحمن ابن هرمز ذكر مدنا ما لميننا البخاري لمسلم سوى لك حديث لئن قد شيء عن أبي هريرة رضي الله عنه لقد أبي أبو هريرة الله يكرم الشدة قال يجري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله صلى الله عليه وسلم يجري لا تسأل المرأة طلاق أختها kada mace ta kuskura ta nemi a saki ‘yar uwarta li tastafriga sahfataha dan ta koma ta ci gaba da cin abinci a kwananta da mijinta yake ciyar da ita abinci wal tankih ita dai in za ta yi aure kawai ta yi aure ta auri mijin da yake da matar shi kawai ta aure in za ta yi aure fa'inna ma laha ma ƙujjira laha domin ita ma ɗin ko da ta nemi a saki wata to tana da gwargwadon abin da aka ƙaddara mata. Mun gane wannan kai, saboda ka ce in Allah ya ƙaddara ke mai zama a cikin ma ce ki ta hudu, ta hudu zaki. In Allah ya ƙaddara ke ce ta uku, a ta uku zaki. In Allah ya ƙaddara ke ce nan kwari, ta farko ke nan ko, to ke ce kwari. Kuma ba lalai ba ne ya zama cewa ita kwari ta fi kowa jin daɗin zama aure me yiwa amaryar da za ka zo a ƙarshe ta fi kowa ta fi kowa more miji ko ba ka bari ba ɗaya na samu ya danganta da yanayin mu'amalarta da yadda take kyautatawa mijinta da yadda take ƙoƙarin mallakar zuciyar mijinta ta hanyar ɗa'a da biyayya da abubuwa da furtawa domin ita mace tana yin daraja a zuciyar mijinta ne gwargwadon irin kyautatawa da ke masa gwargwadon muna na wanki gwargwadon da miji yake cewa kin ishe shi in zai taho gidan ma zai cewa kai kamar zai shiga wata kurkuku kamar za a kai shi kirkiri haka zai ji to haka ne shi yasa wani sai kai karfe sha ɗaya sha biyu a waje yana can dandalin hira to in kin ga haka ki gyara ki gyara gidanki ne ba kyau zama da ke ba daɗi mu'amala da ke ba daɗi ɗan hirar nan da za a zauna a tsakanin miji da mata ba ba a samu a wajen ki lafiya yi to jama'a kun ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la tas'ali al-mar'atu talaqa ukhtiha kada mace ta kuskura ta nemi a saki ƴar uwarta mace a sake ta litastafriqa sahfataha dan ta koma ta maye gurbin kwanan ƴar uwarta ma'ana dan kata koma ya zama cewa ta ɗauke dukkanin wata ɗawainiyar da mijinta yake yi mata jama'a ina fata an gane wannan yawwa Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu wal tanki in za ta yi aure kawai ta yi aure fa inna ma laha ma quddira laha domin ita tana da gwargwadon abin da aka kaddara mata jama'a ba kun ji wannan bayanin aiko da kyau yawa da haka haramun ne mace ta nemi a saki yar uwarta dan ta maye gurbin kwanan cikin abincinta da kyautata wanda mijinta yake mata wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi a lafan hadisi na dubu shida da ɗari shida haka nan Imam Abu Dawud a ainihin wato lamban hadisi na dubu biyu da ɗari ɗaya da saba'in da shida jama'a mun gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dace karkashin wannan hadisi malam akwai sai daga cikin malamai da ya ta'alliqat akan wannan littafi yana cewa ya nakalto magana ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari yake cewa qawluhu la yahillu fadin sa cewa la yahillu akwai wata wani zuwa cewa la yahillu limra'atin an gani ba la ta tsali ba la yahillu lil mar'ati ko an tas'al ko la yahillu an tas'al al mar'atu ala ukhtiha bai halatta ga mace ta aikata irin wannan aikin jama'a baya halatta gaba daya inji ibn hajar yace zahiruhu ko zahiruhu fi zahirun fi tahrim zalika wannan zahiri ne akan haramta yin haka وهو محمول على ما إذا يق... إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك كريمة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في قسمة الزوج سو ذاك إن أقوى دليل شريعة لدي سامجي يرمد ما تر مثالي أقوى ما تدرى ما باتا تقصر رامجنتا بلائي ودبن نبو بدبن كما لا باري قبائي ما يدعى أبوه yana son ya samu wata mata ne ya samu sanyi sanyi ita kuma wannan tana tsoron eh zama da wannan mafiyan ba zai yi ba ko bai faruwa sai dai ce ɗayan biyu ko dai ka kama min gidana in zauna wuri na daban wurinta daban ko kuma gaskiya sai in ka sake ta ne in shiga kuma wannan kuma wata matsala ce daban don akwai matan da su kam idan aka ji gidansu zaman kishi ba zaman lafiya gidansu ya zama kaman kaman kaman kaman gara kullum tashin hankali tashin bamamai za a ta yi ba kwanciyar hankali ba Allah ba kaman iraki rigima za a ta yi mana rigimu iri iri daga wannan sai wancan daga wannan sai wancan kwace gidan ya zama gabas ta tsakiya ko eh ainihin ne ake yawan rigimu duk inda kaji an an kira shi da sunan gabar ta tsakiya an an samu matsala ha to wannan kuma ta ne mutane masifa da bala'i in ka ji aka kotse mata kai ba abin da za a kuma shari'a ita ta kai kanta aiko yawwa haka jama'a kun ji imamun nawawi rahimahullahu ta'ala inda manzon Allah yake cewa qalaqa uktiha إمام النووي قال معنى هذا الحديث نهى المرأة نهى نهى المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته وأن يتزوجها هي فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان لمطلقة بها لتا مشي تريما تجي أرقوتا وتشمجن تجي أورنتا سبو da ya koma ya zama shi ke ciyar da ita da kyautatawansa da kulawansa ya zama cikin aure kamar yadda ake wa wacce aka saka din an gani fa'abbara an zalika bi qawlihi sai manzon Allah ya fassara wannan da cewa tukfi'u ma fi sahfatiha qala wal muradu bi ukhtiha ghayra ghayra bi ukhtiha ghayraha sawa'un kanat ukhtuha min an-nasab aw ar-rida' aw ad-din yace wannan bai halatta saboda tana yin wannan ne domin ta kwace kwanan abincinta kyautata wanda take samu a wurin miji ya zama ya dawo hannunta ita wancan an sake ta zan ba ta da miji yace to wannan baya halatta kuma cewa ukti hadin nan ɗaya ne ko dai yar uwarta da take da dangantaka tsakanin ita da ita ya ce da kanwa ka san mace an ce wai ciwon ya mace da ya mace ce wannan magana gaskiya akwai yara a cikin ta ko kuwa eh dan kana iya samun mace kanwa ta so a fikiyar ta ita a aure ta a gidan ko bai faruwa yana faru ya faru ma yana kuma kan faruwa har yanzu sannan mace sai za ta ga yar uwarta a cikin ni'ima a gidan miji fatan ta ya za ta aure ta ta shiga gidan ta mallake mijin ta sa a mai da wacce ɗan bora a jin cuta mata ma gaba daya mun gane wannan ai akwai labarai da yawa da zamu iya kawo akan wannan bangaren akwai mijin da wallahi saboda tsabin tsafi irin na mata idan ya auri mace da ranan ya manta ma yana da wata matar akwai wacce idan mijin ya aure ta in dai ya kuskure ta da ita da wannan abin na amarci da sunan ana gyara da sunan wa mutu ya tashi za ga cewa daga lokacin an tsafa shi gaba daya ba zai ƙara jin daɗin jima'i da matarsa ba sannan ba zai ƙara kula wancan uwar gidan ba in zai zo ɗakin ta sai zai kwanan kesu ya kwana ya tashi ba tare ya kwanci iyalinsa ko ta neme shi ma al'aurar shi ba ta miƙewa an sha kawo mana wannan kesu ɗin da yawa shi ya ce marabdu shi ne a ɗaure shi mijin zuwa ga wata amma ban da wata saboda duk wata macen da zai kusanta al'aurarsa ba za ta ainihin wato ya aiki ba in dai ba wannan ɗaya ba wanda shi cikin attiwa da manzo Allah kuma yake shirka da inna ruqa wat tama'ima wat tiwalata shirkun inji manzon Allah irin wannan maganin mata na tsafi ke ran nan Allah ya kiyaye ina ma wani shedani ruku yake cewa malam ba sai kun dage fa da wa'azi tsafi ya zan masifa ya zan bala'i kuma gaskiya ne yace yanzu dubu ɗaya za ka bada a maka tsafi yace almajirai da ake karantar da su a makarantu kusan duk wani almajirin da ya gama sai an ba shi wani kundi na tsafi da sunan cewa karatun neman tuwo wannan sarahatan haka yake ga kundayen na mana sayarwa kasuwa saboda haka shi yasa yara da yawa ga sunan kana ganin kanana sun zama bokaye ko a nan masallacin akwai wanda aka yi mishi wannan tsafi a wurin sana'a shi ya zama kwata-kwata wasu tsawon watanni malam ba mai kawo mishi aiki shi yaron da ya je ya tsafin shi zai same shi da Allah wani ban san kai bane wallahi ni ne wannan tsafin da Allah ka yi hakuri kuma yaro karami ya zama boka malam ina cutar da mutane shi ka ba yadda za a yi al'umma ta zauna lafiya in akwai boka a cikin ta wallahi ba zai yi ba in ka an raba ubangida da da ɗa an raba ƙani da wa an raba mata da miji an raba uwa da ɗa an raba uba da ɗa ko da yaron aikinsa duk boka yake wannan aikin malam da neman sa'a mutum amma mutum tsafi malam a ce duk wanda ka je ka tunkara kai masa magana to dole abin da ka nema ya baka kuma an rasa bakin su kenan rub ba zai tambayan ka ba za ka yi tambaye shi kuɗin ka ba ba za ma kai tuna ba wani lokaci ko ka tuna ma ka ce tab to ni yanzu ya zama umuwa ne sai ya ma kwarjini ne ko ya ne tsafi ne gashi nan iri iri ana tanki malam tsafi har da limamai masu jagorantar mutane salloli biyar wallahi akwai matsafa na rantse da Allah akwai su bokaye suna bokanci suna duba in sun ji ni sun sani wannan ba daidai ba ne dole mu tuba mu koma ga Allah wannan harka ta fadi mu aje ta aje harka ce ta Yahudawa harka ce ta mushrikai harka ce ta mutanen da ba su da rabo a lahira ce sama Allah ya ce wal qad alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaqin kuma sun sani duk wanda ke yin tsafi ba shi da rabo a lahira wala bi'sa ma sharu bihi anfusahum tir da abin da suka saya wa kawunan su na sharri لو كانوا يعلمون إن دا سنك سنك سنة سنة أنهم آمنوا واتقوا مثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون وأن بعد دي بني سو ذاك وتمشن حكا تكي أبو بوالا سنة مالا إري إري سنة فاروا su ba daidai bane akwai abokina wanda na sani mutumin Kano ne in ya san ne yanzu ya ji labarin daga baki na kuma isnadi ne sahihi daga wurinsa auren za a yi ana sauran yan kwanaki ta bar wayar ta aure shi yana sauraron abin da wata da gida mata cewa akwai magani kaza da aka bata za ta sa a kaza za ta yi matsi da shi za ta yi kaza in ta yi daga nan shi kenan ta mallake shi da matarsa da yayansa ma da wuya ya iya tuna su shi ta mallaki gidan saboda kawai ya zama ƙarfe na gwamna ta zo ta same shi da 'ya'yan shi biyar da matan shi suna zaman lafiya malam ai ya ji wannan abin hankali shi ya tashi kuma akwai na tarari wanda za a sa a ɗakin da ya shigo ya shaƙi wannan tarare kawai shi kenan an gama haka ya wata kakata aka dinga rigima in fact a daren farko da suka fara da sai da suke ta da ya ɗakin ta dan mazawa ya ce ya aure ta wace irin musiba ce wannan wani irin bala'i ne wannan wannan ni ne ni da shi muke magana ba wai da wani ba sannan aka haɗa mishi magunguna na tsarin jiki da abin da ya shafi ainihin wato abin da zai sami kariya daga wannan tsaface-tsaface da wannan abu ko masu irin wannan kai ɗauka suna ba tuban suna da wahala malam tuban matsafi mutumin da ya riga ya imani da tsafi gani yake ba wani abin da zai iya gudana fasa an yi tsafin nan dama da wannan boka yake daure su Allah ka kare mu Allah ka kare mu Zaka jama'a in za mu buga misalai ne misalai suna da yawa. Don haka manzon Allah ya ce a'a kada ta nemi a saki ‘yar uwarta saboda ta maye gurbinta a gidan mijinta wal tanki a'a ita dai in za ta aure ta aure. Ina fata mun gane wannan jama'a yawwa in za ta yi aure ta yi aure. Ibn Abdul Bar annamari Allah madaukakin sarki ya ji kansa yana cewa ana nufin ne kishiya kacce nemi a kishiyanta wannan yana ɗaukan wannan ko ta yi awon ma ke ta kuma kirki iri iri dan a sake kishiyarta shi ma wannan haramun ne a musulunci yi haka dan ke ma baki san karshen ki baya zaki kare karshen da ke ma ki bari ko ba shayi ba na an shayi ta kori wata ita ma wata ta kore ta ko halinta ya kore ta wannan garanti ne an shayi don wata mace da zaran ka auri wata to duk abin da kai ba adali ba ne duk abin da kai ka ce in an ji an yi wa matar so ma'ana da kuma bakin ku ai ta bai ta bai iri iri mata ku ji tsoron Allah ku san masu yawan godiyar Allah da gwargwadon abin da Allah ya amsa to ibn abdul barri annamari Allah madaukakin take ji kansa haka yafi yaji cewa ma'ana kada mace ta nemi a sakiwa yawa yace yace al-ukhtu huna ala darra yan uwa da ake magana anan ana nufin kishiya ita ce darra فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يفرد ضرتها ينفرد به bai halatta mace da mijinta ya saki ƴar uwarta saboda kawai ita ya zama ya zauna da ita kaɗai wanda banda watanta ya zama ita kaɗai ce da mijin a wa hadha yumkin fi riwayati allati waqa'at bi lafzi la tas'al al-mar'atu talaqa ukhtiha wa amma riwayatu allati wa amma riwayatu allati fiha lafz ash-shart فظاهرها أنها في الأجنبية ويؤيده قوله فيها ولتنكح أي ولتتزوج wannan riwaya da ke maganin cewa a sake abin nan kanta nemi a sake yar uwarta ana nufin cewa ne ba yar uwarta da jini ba yar uwarta ce zamantakewa yar uwarta ce wacce ke abin wato ta nesa an gani sai manzo Allah ya ce wal tankish abin sa ka gane cewa ba yar uwarta bane ai manzo ai Allah ya hana ma ka ka aure ya da me da kanwa ka hada su a gida guda sai dai ka auri daya ko ta rasu za a iya aura maka daya ko kuma da daya ka sake ta za ka iya aure da ya ko ta tunda a lokacin ba ka da auren wacce kana wannan a musulunci bare kuwa ka hada su shine aka haramta maka a lokaci guda an gane wannan kuma ya shayi fahimta Allah ya madaukakin sarki ya dace da mu naka jama'a kun ji maganganun malamai game da wannan yace wal tankish ay wal tatazawwaj az-zawj al-madhkur min ghairi an yashtariqa an yutalliqa allati qablaha ma'ana in za ta aure kawai ta aure ba tare da sharadin cewa sai shi mijin ya saki wancan matan da take kafin ita ba an gane wannan dan haka fal muradu huna yace fal muradu huna bil ukhti al ukhti fi din daga anan ana nufin ƴar uwa ne a cikin addini ba ƴar uwa ne ba ni wajen dangantaka ko nasaba ba za mun gane wannan ko Allah ta'ala ya dace da mu yawwa za ka kar mu sai haka wannan ba daidai ba ne a shari'ar musulunci Allah ya ambatin sarki ya tsare mana imanin mu bayan wannan akwai bayanai da ita malamin da ta yi tariki akan wannan littafi ta yi sai dai zan bari sai mun karanta hadisi na biyu a babin sai mun karanta nata bayanan da ta yi tun da ita ba ta ce mace irin nata bayanan inda kan ma ku ce maza ne malaman da suke ta bayani dan su ba mata bane ko to su da shari'a musulunci shari'a ce kwaya daya kuma zan ce duk iri ɗaya ne قال أخبرني محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا بشر بن شعيب قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة وسعيد أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إمام النسائي يروي أن حديث جمال موسى شين محمد ابن يحيى ابن عبد الله ابن خالد الزهري مالك مالك الإمام البخاري سنة مالك الإمام مسلم أما بكرة من سابقاني الإمام البخاري saboda hasada malam malam dole ne amma yake masa hasada wannan abin da ya fara faruwa kaka dauka cewa dan malami ya koyar da kai ba zai maka hasada ba zai maki shi ba a in ya ga abin da ke cewa in ya ga abin da ke cewa za ka danne shi ko kuma ai Thank you. ya fi sharri ma ya za ku wani shi abubuwa ya ce ai al'imamun bukari ya fi da aƙidan halkar ƙoran ina da al'ƙoran ƙorani ba maganin allah ba ne al'ƙoran makhluki ne ya hada shi da da da sarauta sai da ka kore shi a garin ina fata an gane al'imamun bukari da kake ji dai muhammad bin ismail bukari Karena wannan abin da suna ya riga an rafa da shi malamai. Shi ya sa Imam Muslim ya yi karatu a wannan malamai. Amma kun san me ya faru? Shi kuma Al-Bukhari malamin Imam Muslim Saboda sanin nagarta na Imam Bukhari bayan ya gama karatu a wurin shi wannan malami an gane wannan ai Muhammad ibn Yahya az-Zuhali bayan ya gama karatu a wurinsa gaba daya aka gaya masa irin abin da ya ma al'imam Bukhari ya ce tun da haka ne ma kawai littafin da ya koyi karatun gaba ɗaya kawai imam mutum ya je ƙona shi ya ce bari ya rawaici hadisi ko ƙwaya ɗaya daga wajen shi ba saboda fushin abin da yawa malamin sa amma fashi malamin nasa ya yi ruwaya kuma daga wurin sa kuma sai littafin sa kaga ashe abin zafi zafi so in baka so a yi maka da yawa kowa ka zama mai wadataccen zuciya ka zama mai yalwar zuciya ya zama zuciya ka za ta iya karɓar canji dan duniya Allah bai yi ta dawwama ma wani mutum ɗaya ba ina fata an gane an yi Abubakar ya rasu an yi Umar ya rasu an yi Uthman ya rasu an yi Ali ya rasu an yi duk sabai an yi sun gama mutuwa kai ma za su dole kuma wani sai ya maye gurbin ka da kujerarka da kake karɓar to ba ka buɗe zuciyarka kai da kake ganin kai ne limamin gari kai ne mai faɗa a ji wata rana ba kai ba ne kana rayan ma Allah zai isa wani ya maye gurbin ka kana ji kana gani ko dai kana kwanci a gado baka da lafiya kila kana gargara mutuwa ko kuma kila wani abu na rayuwa ya tashi ka daga garin ku a koma da kai wani garin ko wani dalili daga cikin dalilai ko ka je ka ci amanan wani a ɗauke ka a ɗaure ka a gidan yaro ko wani abu aka dole dai wani zai ci gaba da yi ba kai ba shi yasa malamai mu ji tsoron Allah a ji tsoron Allah a daina hasada da kyashi da nuna wani ba kaza bane a zage shi a cikin mutuncin shi a cikin mutane a yi mai duk abin da za a yi mishi wannan ba daidai bane ya zama kullum za ka yi karatu sai ka yi gugar zana ka zagi wani ko ka ci mutuncin wani babu abin da zai ƙara masa sai ɗaukan daraja ko ai ba ya ce hasada da mai rabo taki wannan mun misalan iri daban-daban na ba da wannan misalan don ku gane ne cewa malamai ba yawa ka fara gigimu kansu ba ina fata an gane wannan Allah ya madaukakin sarki ya ji kansu baki daya wannan wani abu ne wanda ya riga ya faru a tarihi Allah ya madaukakin sarki ya sa mu dace قال حدثنا بشر بن شعيب اجمالا بشر بن شعيب يا كرتر دمو اي وات wannan hadisi shine ibn abi hamza al-umawi shi ma malami ne abin tacce ne da cikin malamai da al-imam bukhari ya riwaya daga gare su Allah ya madaukakin sarki ya ji kansa قال حدثني ابي shi kuma yace babana ya karantar da ni hadisi an gani shine shu'aib ibn abi hamza al-umawi shi kuma ya ta'ani zuhuri shi kuma daga muhammad ibn shahab az-zuhri shi kuma yace qala akhbarani abu salama shi kuma yace abu salama ya karanta da ni hadisi shine abu salama ibn abdurrahman ibn auf ibn auf akali wa sa'id wa sa'id wa sa'id ne wannan shi sa'id ibn al-musayyib أن أبا هريرة رضي الله عنه قال هذه أبو هريرة ألا مركتين سكي يكارا مش يده ياتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم ظن الله صلى الله عليه وسلم ناشوا لا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها كدا مشي تنيمي mijinta ya saki ƴar uwarta ɗayan ɗayar ka ganin ba ce ukhti har yace ɗayar ukra ɗayar ɗayar matar tashi li taktafi ana fi ina'iha dan ta maye gurbin abin da ke cikin kwananta ya zama duk abincin da za a ci dan naman nan da ake kawowa a gida dan abin da ake yi wannan saboda manzon Allah ya faɗi magana ta kashi a wancan hadisi ce fa inna ma laha ma qaddira laha don ita tana da gwargwadon abin da Allah ya kaddara mata za ta rayu kuma za ta samu a ƙarƙashin mijinta. Jima mun gane wannan, wannan shi ne asali. An gane wannan, naka ba daidai ba ne mace ta dinga yin irin wannan jama'a. An gane wannan, Allah maɗaukaki suke tsare mana imanin. To bari mu ji bari mu ji maganar da ita wannan malama ta yi a littafin da. tana cewa a cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yanha annabi sallallahu alaihi wa sallama almar'ata an tashtariqa 'ala ar-rajuli alladhi yarghabu fi az-zawaj minha an yutalliqa az-zawjata allati takunu ma'ahu baya halatta anan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana hana mace ta nemi miji ya saki matar da yake aure da ita kawai saboda yana kwaɗayin shi ya aure ta haramun ne لتأخذ هي حظها ومكانها لن تميز قربنتا da matsayinta a wurin miji wa tanfayi da wahdaha bi nafaqatihi dan ya zama ita kadai zai dinga ciyarwa wa ma'rufihi wa mu'asharatiha dan ya zama cewa duk wani kyakkyawan zamantakewa da wani alheri ita kadai zai dinga wa malam abin nan fa ya kai sharrin da miji yana da 'ya'ya ya saki uwarsu ya auro wata ita watan ta kirge mai ƴaƴan kamar ƴaƴan da ana cikin ran ba a ciki kamar marayu kuma shi ruwan bai yanka kuma ma wannan haka da ya ne su suna suna cikin ran ba a ciki sai dai in wannan uwansa ko dan dinginsa ya ga abin da ake fashi ƴaƴan ya mai kirkira ta dafa abinci a gidan mijin dukiyar mijin amma ƴaƴan kishiyar wannan shi a da hankali ke aiki to wannan kai jinin da kike to shi kina son shi ba ki son jinin sa wani irin ta kokolwa ne wannan kana son mutum ba ka son wani ke tare shi wata mata ne mutum ya rabu da mahaifiyarsa ce in dai baka rabu da mahaifiyanka ba in dai baka rabu da gidan nan ba ka nima mata wani gidan ba gaskiya ba zan zo da kai ba ki sanni mahaukaciya na ce sannu a kwarai kuwa ai wani in ta riga ta kafa ce shi wallahi ka zai ce to baba gaskiya ki hakuri wallahi matan ta ce ba ta iya zama da ki ba gidan da Allah ki hakuri sannan ka kawo miki haya a wani gida sannan ga zuwa ina duba ki ina kawo miki abinci ko ba a yi ko a garin nan ya faru ba so ɗaya ba so biyu ba ba daidai ba ne haka wata uwan za ta zo tana kuka mala ina fata mun gane wannan wannan abin ya faru a iraki wanda wasu daga cikin malamai suna kawo tarihin abin da ya faru akwai wani mutum ana shi bahalul bahalul wani mutum ne wanda ana ganin kamar hukaci ne a garin bagadada amma mutum ne mai ƙarfin hankali da basira wata rana ya zo wucewa sai wata mata tana kuka kofar gida sai ta bayan Allah ki shiru mana mai shi damun ki tace ɗana ne ya koro ni daga gidana daga gidansa me ya faru ce saboda ita matar ta shi ta ce ita gaskiya ba za ta iya ɗaukan ɗawainiyar mahaifiyar shi ba ta dinga dafa mata abinci ta dinga mata shara ta dinga mata ita ba bai wanta rai akan haka sai suna ɗan samun sa'in sa da matar shi sai matar ta ce gaskiya sai dai ya zaɓa tsakanin biyu ko dai ita ya zaɓe ko dai ita ya zaɓe ta ko kuma ya zaɓi uwarsa shi gaskiya shi da jikin din ka zauna ya zo ne dan to daga bahalul ya shiga gidan ya je sallama kofar gidan da gidan ya fito ce kai ne mai gidan nan eh wannan wace ce sai ya shiru wace ce wannan sai ya shiru ce mahaifiya ta ce ce me ya faru ka koyi mahaifiyarka a gidanka ce to ai kullum sai sun sami matsala daga jama'atar shi shi kuma ya gaji da ka matan ta ce tun da ba ta zo na gidan ba sai dai in zaɓa ko dai ita ko ita ya ce yanzu kai in ba ma hukaci ba ke zaɓan mata ya kyale mahaifiya ya ce aljanna ba tana ƙarƙashin kafar mahaifiyar ka ce wallahi in ta ɗaga ka shiga in ba ta ɗaga ba kuma shi kenan to in haka ne ka kyale matarka kun ka zo da mahaifiyarka dan mahaifiyarka ta fi maka matarka amma in baka shawara shine duk wani abin da ka san ana yi yanzu matarka ita ba dole bane ta hirimta wa mahaifiyarka amma kai kai dole ne ka hirimta wa mahaifiyarka in baka yi ba wuta za ka shiga manzon Allah ce la yadkhulul jannata aqul mai saba wa iyaye baya shiga aljanna don haka kai ne ya kamata ka je ka hidimta wa mahaifiyarka yanzu daga yau kada ma ka ƙara mahaifiyarka komai kai za ka dinga wa mahaifiyarka kai mata shara kai mata girki ka ba ta abincin da za ta ci ka kula da tufafinta kai mata komai kai za ka dinga wa mahaifiyarka amma ka kyale matarka zo da ta da ita ko ba ruwan matarka da mahaifiyarka yace lallai kwarai daga gaskiya ka za a yi dole haka ya dawo da mahaifiyar ta ba ta haƙuri kafin uwa da da ta ce wallahi na yafe maka dana na yafe maka dana Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka ba ta tsine mishi ba amma an wuta ne tuni ta daga mishi nono wala masu gaggawa kenan ko eh sai ya koma ya zama shi ke mata komai ina fata mun gane wannan daga kuma iyayen mazaje kan ku dinga matsawa matan su cewa dole sai sun muku kaza sun muku kaza don kuma ku haife su ba ta iya kuɗi ɗanku ɗanku da kuka haifa shi kuke da haƙƙi na dole tilas a kansa ba matarsa ba amma ita matar in ce matar kirki shi ya kamata ko ki kula mishi da mahaifiyar shi ba sai ya nema ba ki dinga yin abin da ke faranta mata rai ke ma Allah zai faranta miki ba ki san ko irin tsufan da zaki ba la Allah ke ma a gidan a gidan a gidan ɗanki zaki gama rayuwarki da matarsa a gida kuma rayuwa ta Thank you. dama ta kai mata sabon ɗinki shi sai ya ce sabon ɗinki wajen da shi kai Allah ka rawa irin wannan kai idan mun yau ma taɓa jin wannan zancen wai an ce wai an sa ubangi wai an samu da kadiyo ita ƙwalta ko shi kuma uban uban miji shi ne hawan jini ka yaro su kula da kai su biya maka kuɗin makaranta na na kaza auren masu ganganta aka yi maka ka kasa yin a yi makanka akwati da sauran abubuwa a ganganta a kawo maka haya in ba gidan zama kuma sannan ke an kawo ki haka nan siddan ki nemi ki raba shi da yayi shi kai wannan ayar hankali ya kai matuƙa amma dai wasu mata haka suke Allah ya kiyaye mata masu wannan a tuba a tuba ma Allah Allah shirye ku Allah ya sa ku gane ba za mu komo na addu'a ba to kun ji abin da wannan mata ta faɗa ta ci gaba da cewa lakin alhadith يردها عن هذه الأثر والأنانية الظالمة wannan hadisin yana mai da martani ne game da mace mai son kanta irin son kai na bala'i da kuma mace muguwar mace azzalima kun san akwai mace da ake cewa al'ananiya ina sai mun karanta wannan babu zan zo muku bayani a wajen larabawa suna da suna da suna da kisa wa kowace irin mace akwai al'ananiya akwai alhaddaqa akwai alkaza da sunan da yawa ma da iri iri za mu zo mu karanta su waye su da ɗabi'unsu da halayensu sai ka karanci mata ka gane irin irin mace mace ita eh Allah ya kiyaye ka kuma an za karatu ka ga karatu ya bayyana kuma ka ji abubuwa sun canza ko bari mu shiru da bakinmu Juma mun gane wannan ko ta ce wannan mugunta ce ta zalunci bi annaha lan tatajawaz ma qaddara Allah laha domin ita mace ba za ta taba lan tatajawaza ba za ta taba wuce adadin yawan da Allah ya kaddara mata za ta samu auren mijinta ba adadin yawan kwanakinta a duniya adadin yawan arzikin za ta samu a ƙashin sa zai mutu ma ta gaje shi ko ba ta gaje shi ba Allah ne kaɗai ya sani ko ba ta wuce wannan abin da Allah ya kaddara mata ba an gane wannan فلتنكح دون أن تشترط هذا الشرط الذي يضر بأختها المسلمة don haka kada ta kuskura ma ta sanya wani sharaɗin da zai cutar da ‘yar uwarta musulma a gidan zaman aure. قال ابن عبد البر تشي ابن عبد البر النمري يتي من أحسن أحاديث القدر عند أهل العلم wannan hadisin yana daga cikin mafi kyawun hadisi game da abin da ya shafi kaddara a wurin malamai abota ilimi lima dalla alaihi min anna zawja law ajabaha wa tallaqa man tadhunnu annaha tuzahimaha في رزقها فإنه لا يحصل لها من ذلك إلا ما كتب الله لها سواء أجابها أو لم يجبها أو لم يجبها إيش kaga wannan hadisin ya nuna cewa inda mijin ma zai yadda ya amsa ya saki ita wannan matar da take ganin cewa za ta tarayya da ita wajen cin arzikin miji to ta sani cewa ko da an saki waccan din fa ba za ta sami wani arziki a wurin mijin ba sai gwargwadon abin da Allah ne ya rubuta ta samu ba ƙari ba rage ko da matan iyaka arziki kenan ko babu ita iyaka arziki ce to dan me ma zaki sa a kori wata jama an gane wannan kaji dan haka wannan kenan Allah madaukakin sai ya tsare mana imani karshen wannan bayanin da take cewa وفائدة هذا الحديث في العشرة الزوجية أنه يمنع الأثر التي تفسد البيوت القائمة وأن الحديث يمنع من الشواء فائدة شيء قبل أبن ديشا في شوتة زمن تكيوة زمن تكيوة قولي وأن ديكي هنا son kai da yin abin da zai lalata gidajen da da ana zaman lafiya a cikinsa ko ba aka bane ba a ce shigowar wancan kawai ya ta da hankalin gina gaba daya da ana zaman lafiya amma tun da ya aure ba zaman lafiya ko ba samu ko dai ita ta gidan ta da kaya ta kai su kayoyi na sai ta yi yadda za a yi ta hana ma wancan zaman lafiya ko kuma ita amaryan ta zo ta kori uwar gidan kaga anan ciwon ya mace bai zama na ya mace ba ciwon ya mace na ɗa namiji ne eh na ɗa namiji ne shi ke zai kula da ita shi zai ba ta ci ya ba ta sha ya siya mata komai ya kula ta a rayuwanta kai maza Allah ya saka mana da alheri Kwarai da gaske, sai to ka gani wannan hadisin yana nuna mana cewa bai kamata ba a bari wani abu ya zamto ya hana ko ya lalata gidajen da ana zaman lafiya a gidan. Da misli haza shartu zalim da irin wannan sharadi na zalunci. Kama annahu yasbutu da'aim al-iman wa ridha bil qadr. Wannan hadisi yana son ya tabbatar mana da shika-shikai na imani da yarda da kaddara. والقناعة بما رزق الله تعالى إيه والقناعة بما رزق الله تعالى لكما متن يزمينا وياتوا لبرولن أبن ألا يأذن تاشبش وذلك من أهم القواعد في استقرار وسلامة العشرة الزوجية wannan yana daga cikin abin da yake mai muhimmanci wajen ƙa'idoji ne na samun kwanciyar hankali da zamantakewa na gidan aure. To kun ji, mata kun yar uku suna magana, ko ta yi magana malama aisha allah ya saka mata da alkhairi to na kun ga dai yau karatun nan ya kare a hadisai kwaya biyu lokaci kuma ya kure da ka za mu dakata a nan da fatan abin da muka karanta ya zama daidai allah ya sami tarayya a cikin lada wanda wani kuskure kuma allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi allah ta'ala ka biya mana allah muna roƙon ka fahimtar da mu addini ka ba mu yawan kiyaye dokokinka ka sanya mu daga cikin bayan ka na kwarai Allah muna roƙonka ka sanya alqur'ani ya cishe mu a ranar alkiyama Allah muna roƙonka ka gafarta mana da iyayenmu da dukkan wanda suka rigaye mu da imani bukatun na akhiri Allah ta'ala ka biya mana اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من سوء الأخلاق اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأجواء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته